الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunanu abi dawud yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina dubu daya da ashirin da 46 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na goma sha takwas a cikin kitabu tahara taken karatunmu na yau shine wallahu la yarda bi kasrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان wannan baitin na al'imamu ibn al-qayyim ne rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah ba yawan ayyukanmu yake dibi ba a abinda yake dibi shine aiki mai kyau tare da kyautatawa domin ko alkur'ani mai Allah ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bai ce aktsaru amala Allah ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarabce ku wane ne zai yi aiki mai kyau to shi yasa yake cewa wallahu la yarda bi kasrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani ba wai yawan ibadar mu ce za ta sa Allah ya yarda da mu ba a'a kyautata ibadar tare da imani ma'ana tare da yin ta dan Allah tare da kyautata niyya a washin yi sai ke cewa fal'arifuna muraduhum ihsanuhu wal jahiluna amu anil ihsani yace shi yasa masu ilimi a koda yaushe kokarin su su gyara aikin nasu ba wai shi mai yawa ba yace amma jahilai su sun dimauce ga makyautatawa sai dai kawai su yawa suke kallo misalin wannan shine a lokacin ramadan zaka ga wasu masallacin ne na cika ba wai don iya karatun masu limancin ba a wai don saboda jima don saboda sauri-sauri da ake a wajen sallar masallaci sallar tarawihi akwai masallacin da zaka ji ana ce mishi dan olo akwai masallacin da ake ce marimbo da abin da ya kama da haka wai don saboda jima don saboda sauri-saurin da suke yi hawai ma wani naje ya zo yana faɗi yana ka masallacin da muke sallah ai lahiya launi da ya ƙare alhamdu sai ce mu da hamata ni shi kenan sai a tai sujada a tai ruku'i an gane da kyau ko kenan mai karanta aya guda guda to kun ga wanga shahilci ne wanda yake da ilimi shi ba ba don mafi yawanci irin wannan masallacin ne raka a goma sha uku suke yi akwai wanda suke yi da haka an gane da kyau ko to kuma kun gani an yi da yawa amma ba aini ba ba a kyautata ba sai ya kasance wanda suka yi maraka a uku suka kyautata sun yi su a wajen Allah don saboda mai don saboda su sun kyautata kuma kyautatawa ita ce ake kallo a wajen ibada kenan a wajen salloli na tarawihi da salloli na qiyamul laili kada mu so kanmu kada ya kasance ina ake sauri za mu nema a'a mu nemi ina ake kyautatawa wani masallaci ne limaman suka kware wajen karatun qur'ani wani masallaci ne ake sallah cikin natsuwa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi saharu takan iya mutun ya zo ya qiyamul layli ko ya sallar tarawih amma sai ya kare da banza ya tashi a tutar babu ba uwa ba riba dan mi dan saboda ba a kyautata yin ta ba ba a yi ta yadda ya dace a yi ba don haka duk abin da muke yi mu yi ƙoƙarin ganin mun yi yadda ya dace ba wai mun yi da yawa ba wannan shi yasa Allah ya karba muna fatan Allah ya ba mu ikon kyautata ibadunmu idan ba a manta ba a yau za mu tashi آه باب باب في الرخصة في ترك الغسل باب mai bayani game da tsarkin game da saukin da aka yi a wajen barin wanka yomal jumu'a ranar jumu'a a jiya mun ga babin da ya nuna cewa wanka na juma'a dole ne wajibi ne to wannan babin zai nuna muna daga baya an yi sauki na wankan juma'a ba wajibi ba ne za mu gani to in ba wajibi ba ne mine ne an gane da kyau ko wannan shi ne kenan dama abubuwa da yawa za ka gani a farkon musulunci an cilasta su amma kuma a ƙarshe-ƙarshe sai kaga an yi mi an yi sauƙi a kansu akwai wasu abubuwan da za a yi sauƙi a kansu a farkon musulunci amma daga baya sai a yi mi sai a meke da suna a tsananta a kansu kawai misalin azumi kun ga farkon musulunci azumi azumi ashura ne ake yi guda ga wata amma daga baya karshe-karshe bayan musulunci ya ratsa musulmai sai aka dora wata guda wannan shine kenan mala yace babun fi rukhsati fi tarki al-ghusl yawm al-jum'a bayan bayani akan saukin da aka yi game da barin wanka a ranar juma'a yau sai amin afuwa muryar tawa sai a hankali مالك حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت دق عائشة تاتي كان الناس مهان أنفسهم متانيس كسنتي مهان دق المهناني sun kasance suke yi kawunan su aiki mana a farko-farko ya kasance bayu busu waje babu 'yan aiki da yawa kowa shi ke makan shi aiki fayaruhuna ilal jumu'ati bi hay'atihim sai su yi sabko zuwa juma'a ko su zo zuwa juma'a bi hay'atihim a yanda suke ma'ana kaman da kayan aikin nasu na kiwo ko kuma noma da su suke zuwa su zo masallaci faqila lahum law ihtasaltum sai aka ce musu ai da kun rika yin wanka kamin ku zo ma'ana a lokacin sai aka ma tilasta musu yin wankan حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أمر بن أبي عمرو عن إكرمة أن أناسا من أهل العراق للي وسمو تاني دقا تكين متاني إراقي جاءوا سنزو فقالوا سيسوكتي يا ابن عباس يا كيدن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا شن كان غني وانكاران الجمعة واجبين قال لا يتي آآ آه. walakinahu atharu sai dai shi yahi tsarkaka mutun yayi wankan kamin yazo wa khairun liman igtasala kuma shi yahi alkhairi ga wanda yayi wanka wa man lam yagtasil amma wanda bai wankan bai zo jumu'a falaysa bi falaysa alaihi biwajibin to ba wajibi bane akan sa wa sa'ukhbirukum kayfa bada al-ghusl zan ba ku labari ya ne aka fara farlanta wanka na jumu'a kana nasu majhudina mutane sun kasance gajiyayyu a lokacin ma'ana suna wahala na ayyuka yalbasu na sufa suna sanya kayayyaki na hwata ma'ana kayan hwata wa ya'maluna ala zuhurihim kuma suna aiki akan bayansu ma'ana suna ɗauko kaya akan bayansu wa kana masjiduhum dayiqan kuma masallacinsu a lokacin ya kasance mikir suna matsatse ba mai hwaɗi ba muƙaribar sakafi wanda ruhinsa yana kusa ba na in ka ɗaga kanka wani ma in ya zo ma da duke zai shigowa don saboda rihin yayi mai rihin yayi ƙasa ya ce innama huwa arishun kuma shi ruhin ma na arish ne mai arish shi ne zangarniya ko kuma a ce me ake ce mishi kaba ta iccen dabino an gane ku shi ake ce ma'arish kenan ruhin shi na jaridatun nahal ce na kunnan itacen dabino ne fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmin harin sai wata ran manzon Allah ya hutu a cikin ini mai tsananin sanyi wa ariqan nasu mutane mai tsananin zahi ini mai tsananin zahi wa ariqan nasu mutane suka yi zuha fi zalika suf a cikin wannan kayan nasu na fata kun san ko ita fata idan ta yi ta jike ko kuma ta yi zuha tana yin wari kenan suna sanye da kayan su na fata sun yi zahi sun yi zuha an gane da kyau ko yace hatta sarat minhum riyahun har sai da wani iska ya huto daga jikin su aza bi zalika ba'dhum ba'dan ya cutar da sashen su akan sashi ma'ana sashen suka cutar da sashi dan saboda wannan zuha da suka hito daga wajen aiki da kuma kaya na fata kuma sannan ga masallaci ya matse kenan dole ko in wuri ya takure dole za a ji ne za a ji wari falamma wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tilkar riha lokacin da manzon Allah ya ji wannan warin qala sai yace ayyuhan nas ya ku mutane idan kana hadha al-yawm idan wannan inin ya kasance ma'ana nar juma'a faghtasilu ku yi wanka kamin ku zo وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه ɗayanku ya shaha mafificin abin da ya samu min duhunihi daga mansa wa tibihi da kuma turarensa qala ibn abbas ibn abbas yake thumma jaa allah bil khairi sannan sai allah ya zo da alkhairi ma'ana dukiya ta yalwata wa labisu ghayra sufi suka rika sa kaya wanda ba na fata ba irin na tisi misali wa kuful amala kuma aka meke suna wadatar da su daga aiki domin lokacin sun samu bayu sun samu yan aiki wa wusi'a masjiduhum kuma aka yalwata masallacin su aka fadada shi wa dhahaba ba'du alladhi kana yu'dhi ba'duhum ba'dan min al-araq sai abin da ya kasance yana cutar da sashen su na zuha sai ya tahi ma'ana wannan warin da aka saba ji yanzu sai sai warin ya tahi an gane da kyau ko kenan a wannan lokacin sai aka sai kasance wankan ba dole bane akan su ana ganewa da kyau kenan wannan ibnu abbas kamar yana ba mu bayanin sababu wurudul wurudil ahadith allati awjabat al-ghusla kamar yana bayanin dalilan da suka sa a farkon musulunci aka fallanta yin wankan juma'a an gane da kyau ko wannan shine kenan dalilin kenan kasancewar kayan fata suke sawa kuma da wurin aiki suke hitowa aiki na wahala an yi zuha kuma masallacin matsatse ne ga rihin sai a hankali ga zahi sai wari yayi yawa kenan in ba a yi wanka ba za a cutu to sai aka ce dole duk wanda zai zo yi wanka amma daga baya da aka yalwata masallaci ya kasance kayan da suke sa ba na fata bane irin masu wari in sun yi zuha shikenan sai kasance abun akan zabi yake مالك حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة دون ديوان كاران الجمعة فبها ونعمت توما دلا دحكا ومن اغتسل من توضأ يوم الجمعة دون دي أرولا ران الجمعة فبها ونعمت توما دلا دونا ومن اغتسل wanda kuma yayi wanka fa huwa afdalu to wannan shi yahi kenan wannan hadisin ya raba me ya raba me ya raba gardama ko gashi manzo Allah yace wanda yayi arwalla yazo to yayi amma wanda yayi wanka to wankan shi yahi kenan wannan kenan sai nuna yin wanka ranar juma'a menene mustahabbi ne ba wajibi ba wannan shine magana wadda take ta karshe ita ce magana mafi inganci amma har yanzu akwai malaman da suke akan ra'ayinsu na cewa wankan juma'a menene wajibi ne wannan shine kenan kenan tambayar da dan uwa yayi ajiya na mai yake da suna mutum ne yake tsoron in ya tsaya yin wanka juma'a wata wuce sa ya zai yi to in dai wankan ba dama akwai janaba ta tare da shi ba to wannan lori sai yayi wanka sannan ya zo masallaci ko da ko juma'a za ta wuce sa domin ya rasa juma'a akwai mi akwai mi akwai badal ita ce azhar kenan zai zo masallaci shi ya raka'a hudu an gane da kyau ko amma in wanka ne na juma'a to shi wannan tunda ba dole bane kenan za ka yi arwallah kawai kai sauri ka zo masallaci ka samu juma'a wallahu ta'ala a'lam na'am mala yace babun fil rajuli yuslimu fa yu'maru bil ghusli babi mai bayani akan mutunan da zai musulunta sai a umurce sa da yin wanka ma'ana abinda wannan babin zai nuna muna wai shin wankan shiga musulunci dole ne ko ba dole ba ne kun san in mutum ya musulunta daga cikin abin da zai bayan kalimar shahada shine me shi ne mi wanka to za mu gani dole ne wannan wankan ko ba dole ba ne me dalili akan yin wannan wankan مالك حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان حدثنا الأغر وانا فنفين أكشي من شيء حدثنا العبدي أخبرنا سفيان حدثنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال daga قيس بن عاصم ياتي wannan shi ma sunan baya da yawa ko a cikin a cikin sunaye qais sunan sahabi ne an gane ko qais na kusan ba ma sahabi guda ke da sunan qais ba yace ataitu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam nazo wajen manzon Allah uridul islama ina so in musulunta fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin sai ya umurce ni in yi wanka da ruwa da kuma me yake da suna me ake ce mata magarya kenan garin magarya dan saboda ya tsaftace kanshi da kyau kenan wannan shine dalili na yin wanka ga wanda ya shiga musulunci مالي تي حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن أثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دكاكن سيازو وجن منزون الله فقال سيتي قد أسلمت يا منزون الله نام سلنت فقال سي منزون الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سي منزون الله يتي مسا ألقي عنك شعر الكفر to ka aske gashin kahurci da yake ga kanka ya kula yana cewa ihliq ma'ana dai ka yi aski qala yace wa akhbarani akharu wani kuma ya bani labari annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li akhara ma'ahu manzo Allah yace ma wani tare da shi alqi anka sha'ar al-kufri ka aske gashin kahurci waqtatin sannan kuma ka yanka ashe kun ga ba wanka kawai ake umurtar wanda ya musulunta ba bayan wanka ana umurtarsa da aske mi gashi amma in yana da irin askin shedannu an gaye da kyau ko to ku ji da Allah wai mutum zai shiga musulunci sai ya umurce sa da aski gashi in irin na shedannu ne to ina ga musulmin da zai zo yana irin mi yana irin wannan aski duk askin da kahurai aka san suna yin shi baya halatta musulmi yayi kahurin ma in yi musulunta sai an ce mishi yami ya aske wannan gashin to in yace ba zai aske ba a gani da kyau ko ya za a yi sun sa akwai wanda su sun akwai amana game da gashin su ba su sa abin da ya taba musu gashin nan mutum ya musulunta an ce to sai ko kai aski sai ce to gaskiya in sai ko nayi aski to ba zan musulunta ba zan shiga musulunci ba ya za a yi da shi to sai a ce to tsaya ka hurcin ka a sai a ce sai a ce to shikenan yanzu sai a kyale shi ko da ko cewa misali ni zan shiga musulunci amma fa sai na sha giya sai a ce ba matsala shiga musuluncin an gane ko wannan shine kenan domin ya shiga musuluncin to an samu babbar kofa ta bude yanzu lokacin da ya shiga musuluncin sannu sannu yana karatu an gane da kyau ko sai ya gane mi shi da kanshi ma zai zai zai barin shan giyan shi da kanshi ma zai aske gashi in musuluncin ya ratsa sa domin shi al-imanu yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana ragewa kenan imanin kai na karuwa sai kaga sabon Allah kana ƙara nisantarsa wannan shine kenan sannan kuma akwai yanka in mutum ya musulunta shi ma sai ya yanka farkon wanda ya fara yin yanka shine wa shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma an umurce sa da yin yanka ya bayan ya wuce shekara 40 an gane ko laftizon sa kuma shi da kansa yin makan shi yanka kuma da dutse ya makan shi yanka dan waye umurce sa dan Allah ne ya umurce sa wannan shine kenan a takaice yanka tana daga cikin abubuwan da suke wajibi ga musulmi malumai sun tattauna game da wankan shiga musulunci dole ne ko ba dole ba suke cewa wankan shiga musulunci ba dole ba ne don saboda akwai da yawa daga cikin wanda suka musulunta manzon Allah bai umurce su da yin mi ba da yin wanka ba an gane da kyau ko kenan sai nuna ashe ba dole bane wankan domin ka shiga musuluncin nan zuwa gaba zaka san wasu hukunce hukunce wanda in janaba ta kama ka dole sai kayi wankan kenan in kai wankan na janaba duka ya wadatar akan wancan wallahu ta'ala a'lam sannan ya ake wankan wankan shiga musulunci wankan shiga musulunci yanda ake wankan janaba haka ake yin sa amma wanda ya fara shiga musulunci yana da kyau a koya mishi wanka mafi sauki shine ma'ana a nuna mishi ka je ka intention kin niyya wannan wanka ne zan yi na shiga musulunci ka game gaba ɗayan jikinka da ruwa sai ka ɗobo ruwa ka kurkure baki ka mi ka shaƙa ma hanci haka za a gaya mishi kada ku ba shi wahala akan wancan wankan wanda sai an yi arwalla a ciki wanda kamin ya gane shi ma zai wahala ko tun daga nan ma ya fara da ya kuraje ko an gane da kyau tun daga nan ya fara sarewa kai shiga musulunci ma da wahala ake shiga an gane da kyau ko to wannan shine kenan malai ce babul mar'ati taghsilu thawbaha allazi talbasu bayan bayani akan mace za ta wanke kayan da take sanyawa fi haidiha a cikin hailarta kenan kamin ta yi sallah a cikin su shine abin da ake nufi قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت دق معاذة تاتي سألت عائشة رضي الله عنها لا تنبي عائشة ألا يددئت عن الحائض قمد ما تشمي حيلة يصيب ثوبها الدم تجني zai samu kayanta qalat tace taghsiluhu za ta wanke wannan jinin fa in lam yadhhab atharuhu idan alamar jinin bai tahi ba faltughayyiruhu bi shay'in min sufratin to sai ta canza wannan alamar da wani abu na me yake da suna balgen turare sufra wani wani turare ne da suke shahawa wanda in sun shafa shi alamar shi tana hitowa ga ga jiki ga, ga kaya to kenan dan saboda kada wannan ja na jini ya tsaya ana ganinsa to sai ta shafa wannan turaren wanda zai ɓadda wannan jan mala ce kalat ta ce walaƙad kuntu a hidu inda rasulillahi sallahu alaihi wasallama talata hiyadin na kasance kuma ina haila a wajen manzon Allah haila guda uku jami'an gaba ɗaya la aghsilu li thawban bana wanke kaya ma'ana ina iya yin haila har haila guda uku ba tare da na wanke kayan da na yi haila a ciki ba tana nuhin don saboda jini bai taɓi kayan ba ma'ana don ta nuna cewa ne ashe akwai dubarar da mace za ta iya yi yanda ta yi haila har ta ƙare jini bai taɓi mi ba bai taɓi kayanta ba shine idan ta kula da yin kunzugu an gane ko shine sa kush idan ta kula da wannan to har ta kare haila jini bai tabi bai tabi kayanta ba wannan shine kenan wanke kayan sai in jini ya taba ne ake wankewa malai ce haddathana muhammad ibn kasir al-abdi akhbarana ibrahim ibn nafi' قال سمعت الحسن ناجى الحسن يعني ابن مسلم يعني الحسن بن مسلم يذكر عن مجاهد yana ambatawa daga mujahid qala yace qalat aishatu aisha take cewa ma kana li ihdana illa thawbun wahidun bai kasance ba ga ɗaya daga cikin mu face tufafi guda domin lokacin kaya wahala suke musu tace kowace daga cikin mu tufafi guda take take kasancewa gare ta fa in asabahu shay'un min damin idan wani abu ya samu kayan nata na jini ballathu biriqiha to tana jike wannan wurin da jini ya sama da miyonta summa qasa'atuhu biriqiha sannan sai ta murzasa da wannan miyon nata abinda wannan yake nufi shine idan suna a cikin balaguro da tufafi guda suke tahiya dama ko a gida suke ba kowa ke da tufahiya da ɗaya ba domin lokacin tufa suna wahala ta ce to idan jini ya samu kayan nasu in jinin ɗan kaɗan ne misali a ce ɗan tambo ne ya taɓa kuma a cikin balaguro ne babu ruwa to sai su ɗebo miyonsu su zuba a wurin jinin sai su mi sai su murza shi kenan ya wadatar wannan me yake nunawa yana nuna miyau ba menene ba ba najasa bane sai dai kazanta ne ko an gane ko kazanta ne amma ba najasa bane kenan domin najasa daban dauda ko kazanta daban dukkanin najasa kazanta ce amma ba dukkanin kazanta ba take ne take najasa wannan shine kenan kenan miyau kazanta ne amma ba najasa bane kenan sai su sa miyau sai su rage kenan ma'ana dai za a rage ma abun kaihi hausa ke cewa wanda wanda za a kashe dan an kariri ya sa ai ba komai za a kashe ka sai aka ce to bari a fasa kashe ka amma a kare ma kawahu an gane da kyau ko to an maka mai sauki ko ma'ana dai da ka zamna da da ka zamna da najasa ai kuma ka sa dauda ka mi ka huda wannan najasar wanda ita za ta halatta maka mi za ta halatta maka yin sallah ko da yake ko kazanta ce مالك حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت تتي دخلت على أم سلمة ناشق أوجه أم سلمة فسألتها فأسأل فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة sai wata mata daga cikin Qurayshawa ta tambayta game da sallah fi taubil haidi a cikin kaya wanda mace ta yi haila da su فقالت أم سلمة سي أم سلمة تشي قد كان يصيبنا الحيض على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلا تاكسا تنا سام مؤزاما من زن الله فتلبث إحدانا أيام حيضها sai ɗaya daga cikin mu ta sanya tufafinta kwanakin da take haila thumma tattahharu sannan sai ta tsarkaka daga hailar ma'ana haila ta tsaya fatanzuru thawba sai ta dubi kaya allazi kanat taklibu fihi wanda ta kasance tana yawo a cikin su lokacin tana haila fa in asabahu damun ghasalnahu idan jini ya samu kayan sai mu wanke kayan wa sallaina fihi mu sallah a ciki an gane da kyau ko wa in lam yakun asabahu shay'un idan muka duba muka ga kayan jini bai tabe su ba taraknahu sai mu bar su ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه wannan baya hana mu yi sallah a ciki ma'ana baya hana mu yi sallah a cikin kaya wai dan mun yi haila a cikin su matukar dai mun wanke su kuma mun duba babu jini wa ammal mumtashitatu amma wadda take kanta baya da kitso yana a banye fa kanat ihdana takunu mumtashitatan yace ɗaya daga cikinmu tana kasancewa kanta a shace babu kitso fa'idar tasalat idan ta yi wanka lamtan kud zalika ba ta mikir suna ba ta walwale wannan kan ma'ana matukar kan yana ɗame ba ta buƙatar sai ta walwale kan tami ta bibirkice sa ta ce a walakin na sai dai ta fino ala ra'siha tana zubawa akan kanta ثلاث حفنات زبوا غدا uku فإذا رأت البلل في أصول الشعر idan ta ga danyi a asalin gashi ma'ana asalin gashin nata yayi danyi da lakatuhu sai ta murza kan nata thumma afadat ala sa'ir jasadiha sannan ta zuba ma sauran jikin nata wannan hadisin bai inganta ba da'ifi ne a takaice da ya inganta abin da yake nunawa ma'anansa tana da kyawu idan mace ta yi haila kayan da ta yi haila da su za ta duba akwai jini ta wanke in babu jini ta yi ibarata da kayan domin alhukmu ya doro ma'a illatihi wujudan wa adama me yasa aka ce a wanke kayan in akwai mi in akwai mi jini to babu jini kenan ba a bukatar sai an mi sai an wanke wannan shine kenan مالك جوا حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة سأل تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجوة ما تاتنا تنبير منظم الله كيف تصنع إحدانا بثوبها يا ليلة كم ذات إذا كاينت إذا رأت الطهر idan ta ga tsarki ma'ana idan ta kare haila a tusalli fihi za ta iya ta yi sallah da wannan kayan nata da ta yi haila qala sai ce tanzuru za ta dubi kayan fa in ra'at fihi daman idan ta ga jini a ciki faltaqrusuhu bi shay'in min ma'in to sai ta meke da suna ta yayyafa masa ko kuma ta meke da suna ta ta murzasa ai tadluku ta murzasa da wani abu na ruwa ma'ana ta sa ruwa sai ta murza wal tandah sai kuma ta yayyafi malam tara matukar dai bata ga wurin ba ma'ana ta san da kayan jiniya da su gare su amma ta diba ba ta ga wurin ba to tana iya ta yayyafa wurin da take zaton ta yayyafi na ruwa a wurin da take zaton jinin ya dasu wal tusalli fihi sai ta yi sallah a ciki malik haddathana abdullahi bin maslama an malikin an hisham ibn urwa an fatimata binti al-munzir an asma binti abi bakr annaha qalat tace sa'alat imra'atu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta tambayi ma'aikin Allah faƙalar ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a ra'aita ihdana shin ba mu labari ɗayanmu idan asaba sauba haddamu min alhaidha idan jini ya samu kayanta jini na haila kaifa tasna'u ya za ta yi qala sai manzo Allah ya ce idan asaba ihdakunna damu min alhaidhi idan ɗayanku jini ya samu kayanta faltaqrishu to ta meke da suna ta sa ruwa ta murza waltandahu bil ma'i kuma sai ta meke suna ta kakkabe masa wannan ruwan thumma tusalli sannan sai ta yi sallah thumma tusalli sannan ta yi sallah ma'ana tana da dama kai tsaye ta wanke kayan ta kakkabe kayan dan danyin yami ya rage in danyin ya rage sai ta dama ta yi sallah a ciki kina wannan danyin ba zai cutar da ita ba mala yace haddathana musaddadun haddathana hammadun ha'un وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حتيه معناكي ki go ki ki ki ki me ke da suna ki murza kayan naki thumma thumma qursihi bil ma'i sannan sai ki darwaye sa da ruwa thumma dahihi sannan sai ki kakkabe sa dan ki rage wannan danyen na ruwan sai ki sallah a ciki حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان حدثني ثابت الحداد حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس ناجي أم قيس بنت محسن تقول تناتي وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ناتم بمنظر الله عن دم الحيض جمد جنين بيكي yakunu fi thawbi da zai kasancewa a cikin kaya qala sai yace hukihi bi dil'in ki karkare sa bi dil'in ay bi'udin da wani me ake cewa icce an gane ko ki ki karkare sa da wani icce waghsilihi bima'in wa sidrin sai ki wanke sa da ruwa da me ke da suna garin magarya wanda yake a matsayin sabini kenan مالك حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت عائشة تكتوى قد كان يكون لإحدانا الدرع ينا كسن تيوى قدأي دقا تكمو الدرع الدرع شيني قميص النساء دوغا يريقنا نماتا كمان أبايا مثالي kinan yana kasancewa ga ɗaya daga cikinmu a baya doguwar riga fihi tahidu wanda a cikinsa take haila qad tusibuha aljanaba wanda kuma janaba tana samunta thumma tara fihi qatratan min damin idan aka ce janaba ana nuhin duk abin da yake walwali arwallana wanda yake wanda yake wajabta wanka duk abin da yake wajabta wanka ana ce mishi janaba kenan haila ma tana cikin janaba kenan thumma tara fihi qatratan min damin sannan sai ta ga digo na jini ga wannan rigar taka ga wannan rigar tata fataqsa'uhu bi riqiha sai ta sanya miyonta daidai wannan digon na jinin ta zuba miyonta sai ta murza dan saboda wannan wannan jinin wannan jinin ya ya bace an gane da kyau ko wannan da yake kara tabbatar da waccan magana ta farko amma wannan mun ce suna yin shi ne a lokacin da babu ruwa an gane ko ko misali suna cikin balaguro ruwa kaɗan ne in suka ce za su wanke za su iya rasa ruwan sha amma in ba shi ba a sa ruwan shi alkhairi malai ce haddasana qutayba ibn sa'id haddasana ibn lahi'a an yazid ibn abi habib an isa ibn talha an abi hurairata anna khawlata binta yasarin lalle khawla il yasar أتت النبي صلى الله عليه وسلم تازو وجمع الله فقالت تيتتي يا رسول الله يا مأيكن الله إنه ليس لي ثو لو إنه ليس لي إلا ثوب واحد نبا ندكا ينكم إن با تفافي قدابها وأنا أحيد فيه كما إنا ينحيل أتشون ننكايا فكيف أصنع تيازني قال سيمن صلى الله إذا طهرت إذا كك زركك فاغسليه كي وانكا ki wanke wannan kayan sun masalli fihi sannan ki salla a ciki faƙalat sai ta ce fa'illam ya huruji damu to idan jini bai huta ba daga kayan wa ma'ana ya kasance akwai alama ta jinin ƙwale sai ce ya fi ki rasulu dami wanke jinin da kika ya ishe ki wala ya durru ki asaruhu alamar jinin ba ta cutar da ke ban san ko ana gane da kyau ba ma'ana in dai an wanke asalin jinin an gane ko to wannan alamar da take tsayawa wannan jajaja da yake saura wannan baya baya komai an gane ko tunda an tahiyar da dai asalin jinin wannan hadisan yana nuna muna yanda sahabbai suka rayu rayuwa ta me rayuwa ta wahala ku ji waifa za a samu wanda mutunan da tufafi guda kawai ya mallaka a rayuwarsa komple ɗai an gane da kyau ko tufafi guda idan aka ce kwamfule ɗai su a wajensu zane ne da me da lage amma a ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzo Allah an samu riguna kaya sun fara waje ba sai kaya suka yarwata amma a farko-farko kaya suna musu wahala za ka samu mutum guda da riga guda an ba da labarin ɗaya daga cikin magabata daga cikin sahabbai da yake aure da wata mata yana aure da matarsa yana zamna da ita tufafi guda ke gare su zane guda ke gare su in zai tahiya masallaci za ta hudda ta bashi ya tahi sai yayo sallah in ya dawo sai ya komo ya bata ita ma ta rufe jikinta ta yi mai ta yi sallah tun da yana daga cikin sharaɗin sallah saturul aura ko sai an rufe al'aura in zai huta shi ya ɗauki zanen ya huta ita kuma ta zamna haka ta samu dai abin da za ta dai ruhi gabanta haka suke rayuwarsu su mata matsalansu in za su yi sallah duka jikin sai an rihe shi kuma namiji da a ce zai dama zane daga sama daga cibiyarsa daga nan an gane ko ya hau cibiyarsa ya dame cikinsa zuwa kasan guwayu ya yi sallah inda larura ya halatta in babu larura ne sallar ba ta yi ba tunda ka hudu suna mi suna waje an gane da kyau ko wannan shine kenan to amma su mata jikin nasu gaba ɗaya ne sai sun rihe a lokacin da suke sallah hatta kawahunsu daga dugan sai sun yi mi sai sun rihe su to kenan dan kyallen da take sa ta dami gabanta baya isa ta ta yi mi ta yi sallah kenan dole sai ta jira mijin ta ya dawo ya bata babban kyallen nan ta rihe mi ta rihe gaba ɗayan jikinta ta yi sallah yanzu to shi yanda yake yi da an sallame sallah baya tsayawa azkar sai ya sauri ya mi ya huta ya tai ya dawo ya tai gida yanzu wataran sai ya dawo daga masallaci sai ta biyo da ya biyo da wasu, wasu tufafi an gane da kyau ko ya biyo da wasu tufafi yana shigowa sai ta ce yau kajima ya ce iya haka ne kuma wannan mene ne ta ce wani tufafi ne na samu ta ce ina ka samo su sai ce ai ɗaya daga cikin abokaina ne ya ga da an sallame sallah ina saurin tashi shine tambayi ni me yasa da an sallame sallah ni ban tsayawa azkar ina sauri in tashi in tai gida shine na bashi labarin ai wannan tufafin su kadai ke gare mu da an kare sallah ina sauri in tai dan saboda in baki ke maki sallah to shine yace in tsaya ya ɗauko tufafi ya kami ni ta ce amma baka kyauta ba na so mu rayu da kai har mu ƙare babu wanda ya san halin da muke in ba Allah ba an gane da kyau ko ta ce ni kuma dalilin asirinmu da ka tona ba zan zauna da kai ba wannan imanin ta yayi yawa ko da Allah yayi yawa ko bai yawa ba a dai irin zamanin mu ko ni ne gaskiya zan ce imanin nata masha Allah wannan sai irin su Abu Zar aurenta an gaye da kyau ko wanda su duk abin da suka samu su a fatawar su baya halatta su raga wani abu Abu Zar shi kadai ke da wannan fatawa an gane ko shi a fatawar shi baya halatta ka zamna da sauran wani abu in jikka goma ka samu jikka ke isar ka ga ini to haramun ne ka kwana gobe da jikka ka hudda jikkan nan jikka tara ka je ka me ka je ka raba su haka kuma ya rayu har ƙarshen rayuwarsa shi yasa manzo Allah ce Abu Abu Zar ya ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu zai rayu shi kadai domin dan ƙarshen rayuwa ce mutane sun lalace wai sahaban wa yace mutane sun lalace ya koma cikin daji ya zaman ne shi daga shi sai matar shi sai dan shi kuma dan nashi karami suna cikin dajin yana rashin lahiya matar shi take kuka tace kaga kana muna mu kadai yanzu in ka mutu wa zai wa zai maka sutura ya bizne ka ni ne sai wannan dan yaron ba za mu iya komai ba mu koma cikin cikin gari tun kame mutuwa ta isko ka dan ka samu wanda zai maka jana'iza sai ce Allah zai turo wanda za su yi mini jana'iza haka ko aka yi yana rasuwa an jima kaɗan sai ga wata ƙafila ina tsammani lokacin khalifancin usman ne za su wuce su suka ce kai mu biya gidan abu zarru magaida shi sai mu wuce suna zuwa sai suka isko gagawar shi kwance ta kwashi labari ta ba su to ga muni allah ya turo mu mushi jana'iza suka yi mishi sallah suka suka turbude shi za a tada shi kaɗai ranar alkiyama kun san ranar alkiyama kowanne za a tada mutane hasba ara'ihim akwai 'yan ra'ayin rikau an gane ko akwai 'yan ra'ayin mazan jiya an gane da kyau ko akwai 'yan ra'ayin dangala wando akwai 'yan ra'ayin barin gene akwai 'yan ra'ayin cin riba akwai 'yan ra'ayin zina akwai 'yan ra'ayin swata to kowanne gungun su za a yi ko to 'yan ra'ayin bai halatta mutum ya raga komai ba abu zar da shi kadai ne shi kadai za a tada an gane ko shine ma'anar wannan ya ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yi ba su wahada ko ka taba ganin mai irin wannan ra'ayin a akwai ma wanda shi dan tsako samu kaki dangi ne shi hausa ke ce ma samun duniyar dan tsako me ma'anar samun duniyar dan tsako shi da ya samu gehe zai da ya samu kokarin yake rabu da sauran me da sauran da sauran yan uwa kada kada su san yana da to shi Abu Zar in ya samu lokacin ne yake mi lokacin yake tinkaran mutane ake cewa Usman ya so jarabtarsa ya ce bari mu gani in wannan ra'ayin na abuzar da gaske ne aka kwashi dukiya aka kai ma abuzar ana kawo dukiya ya ce mu iyalinsa zama bai same mu ba tashi ki gani mu aka hudda abincin da za a ci a yau na dare ya tashi abuzar ini bai kare ba sai da ya rabe wannan dukiyar kuma dukiya mai yawa daga lokacin aka suka sallama suka ce a to lallai wannan abuzar abin nashi na daban ne to kun ga wannan ra'ayin na abuzar in akwai shi ana hudda zakka ana hudda zakayin akwai wannan ra'ayin na abuzar amma kuma da ba za a yinwa ba ko domin da kowa ya samu yana ba wani kaga ba za a yinwa ba wannan shine kenan a takaice dai irin wannan matar ina ji aurenta sai su abuzar wannan shine kenan na'am malik ya cewa babu salati fi thawbi alladhi yusibu ahlahu fi a takaice wannan abin da yake nuna muna rayuwa ba komai bace shi wannan baitin ko da inda tuna shi ina ina ina jin daɗi kuma ina jin daɗin yawan yawan maimaita sa idza abqatid dunya ala almar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bida'i in dai duniya ta barka da addinin ka to duk abin da ka rasa to ka samu komai in dai har zaka duniya za ta barka da addinin ka to komi talaucin ka komi tsananin da kake cikin rayuwa to wallahi ka samu komi ka gode ma Allah dan ita ce ni'ima mafi girma da Allah zai maka mala ya ce babu salati fi taubin ladi yusibu ahlahu fihi balle ma ina mai muku tabbacin cewa duk wanda ya yi takawa ya ji tsoron Allah ba zai ma taɓa shan wahalar rayuwa ba wannan ana kawo shi ne ba misali amma in dai har kai takawa ka ji tsoron Allah to wallahi ba za ka sha wahalar rayuwa ba domin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yaj'al lahu makhraja ba yawan kai ba zan iya ce muku ni ga ne ba shi yau ba ba yawan kai ba har yanzu ni ban san ba ni da tabbacin wata ina da kuɗin da zambiya gidan haya kuma jikka sattin nake nake haya an gaye da kyau ko ban da tabbacin zan samu abin da zambiya kuɗin haya amma kuma za ka gani an samu na biyan hayan ha a samu wata rayuwa gashi nan har ma wani wanda yake aikin gwamnati yana ɗaukar jika ɗari biyu ganin yake ya ganka a cikin mota ka sa mai kyau ka hito da yan walƙiya gani yake a masha Allah to wannan shi ke ƙara mana tabbatuwa akan abin da muke wannan shi ne kenan malai yake cewa babu yi bayani akan sallah a cikin kayan da mutum ya sadu da iyalinsa ka yi mu'amala aure da iyalinka ya halatta da kayan nan ka je masallaci ka yi sallah da su مالك حدثنا عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن جديح جديج حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبي أرورسا أم حبيبة ما ترمزا الله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي yujami'uha fi har manzo Allah ya kasance yana salla da kayan da yake saduwa da ita yake saduwa da iyalinsa a ciki ma'ana kayan da manzo Allah ya sadu da iyalinsa har yana ibada da su faqalat na'am sai ta ce eh idan lam yara fihi adan idan bai ga wani abin cutarwa ba wannan kun ga wanda ya tashi fassara wannan hadisin da mummunar zuciya sai ya ce sahabbai sun sai ya ce yayi rashin ladabi anan ko alhali kuma rayuwar sahabbai rayuwa ce tasu wadda su son suke duk abin da za su yi shi koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ba su barin komi sai sun tambaya game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sun sallata dukhulul jannata hatta tu'minu dan sun san manzon Allah yace kullukum tadkhulul jannata illa man aba wa man ya'aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala al janna wa man asani fakat aba sun san da biyayya ga manzon Allah shine makulli na shiga aljanna to shi yasa duk abin da za su suna kokarin su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan dai wannan yana nuna halaccin ka yi sallah da kayan da ka kwanta da iyalinka amma matukar ba a samu abubuwa guda uku ba abu na farko ya kasance maziyi bai taɓi kayan ba tunda a wajen jima'i ruwa uku ne ake samu akwai maziyi wanda wajen wasa yake hitowa akwai maniyi shi kuma an kai kankata yake hitowa na uku akwai rutubatul farji shine danyin farjin mace an gane ko wanda wasu suna ganin mazi ne wasu suna ganin aba mazi bane shi dai wani danyi ne haka to shi ma yana iya shahi kayan mutum to duka wannan suna iya su hana mutum yayi wanka da yayi sallah da wannan kayan amma in ya ga inda danyin yake ya wanke to duka yana halattawa mutum yayi ibada a ciki malice babu salati fi shu'urin nisa'i babi mai bayani akan sallah a cikin shu'urin nisa ai izarun nisa shine zanan mata mana ya halatta mutum ya ɗauko zanan matar shi ya yi sallah da shi an gane ko wannan duk kamawa take tana iya ta kama an gane ko jayyid مالك حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شفيع عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يكسن لا يصلي في شعرنا بايا ينسلى أتكين زنوم أو في لحفنا كوكما أتكين لجم أنغانيكو شعور ko shu'ur shine zane shi kuma shine wancan luhuf shine abin da suke rihe jikinsu da shi wanda takan iya ya mahi zane girma wanda za a iya dama ga ugu kuma sannan sauran a zo a sama jayi ta ce manzo Allah ya kasance baya sallah a cikinsu kala ubaidillah shakka abi ma'aifina ne ya shakka shu'urina yace ko luhufina حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا manzo Allah ya kasance baya sallah a cikin lagenmu qala hammadun wa sami'tu sa'id ibn abi sadaqa qala sa'altu muhammadan anhu falam yuhaddithni na tambayi muhammad game da wannan sai bai bani labarin ba wa qala yace sami'tu sami'tuhu منذ zamanin na ji wannan hadisin tun zamani mai nisa wala adri mimman sami'tu sai dai ban san gawa na ji sa ba an gane da kyau ko wala adri a sami'tuhu min sabtin kun ban sani ba ga wanda na ji shi tabbatacce ne aula ko kuma a'a fasalu an hudan haka ku tambayi sa ma'ana ku tambaya game da hadisin wanda ya yi sa ga tabbatacce wannan yana nuna amana ta sa amana ta magabata wai suka ji hadisi in dai har ba su da tabbacin ingancinsa an gane ko ba su ne ba su rawaito shi wai wannan wani malamin hadisi ne aka tambaya game da wannan hadisin sai ce na taɓa jin hadisin lokaci mai tsawo amma ni na ban san ba gawa na ji hadisin kuma wanda na ji sa ban san ba adali ne ko ba adali ba ne shi sa ba zan baka labarin hadisin ba je ka tambayi wasu in so san wanda ya ba su labarin tabbatacce ne shi su baka labarin shi an gane ko wannan dan saboda sun san faɗin manzo Allah man kadaba alayya falyatabawa'a maq'aduhu minan nar amma mu kuma a yanzu ha labari da kaji shikenan an ce in yi mai bada labarin ƙarya an gane ko wannan shine kenan shi yasa manzo Allah ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum me yake da suna zunubi ya rika bada labarin duk abin da ya shiya duk abin da ka ji ka bada labari to musamman in kuma kasance al'amari ne na addini kina al'amari na addini ba al'amari bane na wasa kace ka ji kaza ka bari ka tabbata da haka nan ne wanda ya faɗa ma ya gaya maka hadisin ko kuma ayar ya faɗa maka ita ko kuma a'a kai dai ka ji an ce ne kuma ka ce ai malamin ma ya ce an ce ko malamin ma ya ce kaza da abin da ya kama da haka to kai ce dai wani na namuna at-tasabbutu mai ke da suna fil akhbar wa tasabbutu fid din neman tabbaci a wajen addini mala yace babun fi rukhsati fi dalika babin bayani akan saukin da aka yi game da mutum yayi sallah da kayan matarsa an gane da kyau ko ana da zanan matarsa mala yace haddathana muhammad ibn sabbah bin sufyan haddathana sufyan an abi ishaq ash-shaybani سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى manzo Allah ya yi sallah wa alaihi mirtun alhali yana da mirt mirt wani babban zane ne wanda mata suke dama ga ugu kuma su laga shi sama shine mirt ya yi sallah da wani babban babbar abaya ko babban zane wa ala ba'di azwajihi minhu kuma alhali wannan zanen ya kasance ga wata daga cikin sashen matayensa wahiya ha'idun kuma tana mai haila wa huwa yusalli kuma yana salla wa huwa alaihi yana saye da wannan wannan zana حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا طلحة بن يحيى عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وزع الله يكسن كينا صلى الدري وأنا إلى جنبه نيكما إنا جيهنسا وأنا حائل الهالي إنا دحيلة wa alayya mirtulli ni ina sanye da wani zane nawa wa alaihi ba'duhu kuma sashen shi yana gare sa ba sa kun gane da kyau ba mirt wani babban zane ne mai tsawo sosai tace wata ran manzo Allah ya tashi da dare zai yi sallah wannan zanen sai ya dama gehen sa ga jikinsa sauran zanen yana ga Aisha sauran zanen yana me yana gare sa tunda zane ne mai tsawo kenan yana isa mutum biyu kenan suna bi a yawa kamar sahari yawa wanda su dama shi ga kugu kuma su aza shi sama to wannan takan iya ma shi tsawo tun da gashi ita tana darme da shi shi ma mazu Allah yana darme da shi kuma yana sallah an gane ko tace ita kuma a lokacin ma tana haila wannan shine kenan a takaice kun ga wancan hadisin ya nuna baya halatta ko wannan kuma ya nuna halacci to sai ya nuna ka'ida abinda zai haɗa mana wannan hadisin ka'ida da muka sha kawowa idan na hannabi sallallahu alaihi wasallam an shay'in fa khalafahu bi fi'lihi fa yakunu al-fi'lu al-mukhalif sarifun lit-tahrim ila al-karaha idan manzo Allah ya hana ai wani abu sai aka ga yayi to sai yana nuna wannan hanin da aka yi na karhanci ne idan da larura ya halatta me kai a can an hana ka dama zanan matarka kai sallah da shi amma inda larura baka da wani zane ko baka da wasu kaya ya halatta kai me kai da shi ana hanawa misali kuma idan ya kasance zanen misali ana tsammanin akwai dauda tattare da shi ko kuma akwai wata najasa tattare da shi kenan a wannan lokacin ba za ka yi ba da wannan zanen tunda ko naka ne ma ba za ka yi da shi balle na wani to shin da mu zane ga namiji ya halatta a ya halatta namiji ya dama zane yauwa a nan za a yi lura da al'ada an gane ko domin ka'ida yana ɗaya daga cikin alkawa'idul fiqhiyya alkhamsa kubra al'ada muhakkama ana aiki da al'ada idan ya kasance al'adar mutane kaza su ma maza suna dama zane to ya halatta mutum ya dama zane ya hita da shi ko ya sallah da shi amma in ya kasance al'adar wa'in ga mutanen maza ba su da maza ne an gane ko to na lokacin baya halatta domin man tashabba domin manzo Allah yace domin yazo a hadisi la anallahu ar-rajulu yalbasu lubsatal mar'a wal mar'a talbasu lubsatar rijal Allah ya la'anci namijin da yake sa kayan mata da mace da take sa kayan maza kenan in ya kasance ku a al'adan ku mata ba maza ba su sa zane to in ka sakaman kai kamar ceceniya dawa da mata kenan kai a wannan lokacin wannan hadisin ya hau a kanka hausawa suna ɗama zane a ba su ɗama zane kenan baya halatta ka ɗama zane amma to in ka je garin mutanen da suna ɗamawa fa in ka je gari kaga kowa da bindi kai ma sai ka mi sai ka jawo naka ka ɗama ko yawa to a wannan lokacin in ka je wani gari inda garin ana ɗama zane ya halatta ka ɗama domin in ka hito da shi ba wanda ta cewa kayi mi kayi kama da mata amma nan yanzu in ka zo muna masallaci da zane an gane ko yawwa sai a ce dan daure ne yawwa sosai kai wani malamin mu da ya karantar da mu a jami'a shi dan Niger ne amma a abin ga yayi karatu a mai sunan kasar ga Indonesia kusan su ma suna dama zane eh ce lokacin yana can yana dama zane ta hitowa da shi yana yi wataran yace amma tun da ya zo nan bai yace tun da ya zo nan ya yi watsi da su da ko da a can yana da zannuwa ma wanda yake dama amma tun da ya zo nan to an gaya da kyau ko ya watsi da su to wannan shine kenan kamar dan ya fassara mana cewa ne ya danganta da me da al'adar mutane wannan shine kenan wannan shine Hausa ke cewa Allah ɗaya gari banban ko wannan shine kenan jayyid nan za mu tsayawa lokacin darasi na biyu yayi kenan za mu tsaya mu shiga darasi na biyu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah idan akwai masu tambaya kenan na'am na'am ya tsaya ya tsaya a bayi ba a jin sauti kenan haka nan ne kuke babu mikro a to a tsaida kenan a tsaida abin da kenan ka a sha mai gagaban za ba a shi yake muna yi allin akwai wanda suna bin mu kai tsaye to mi kuran da aka zo da shi ashe baya da wuta ko da wuta ne abaya da ko a kane ne a wuta ne abaya da baka lura ba da ya mutu ne a a shi yasa ya mutu ne yana yi yanzu darasi na biyu ka kunna shi wancan kasa sharji ko da kawo shi na ko dama bai da wuta na yi tsammani ne na ya akwai tambaya sai mu ba da amsa na bismillah